ɗauki duwar watsin ya zo yi wa dabbobinsa gare ya ce bari in je rusa wannan ginin da aka yi na ɗauka na zo na garce dabbobi na da yi zai ɗauke ginin ya zo yi wa dabbobinsa shinge yawwa fadamau kurin wannan mutumin sai zai rusa ginin na sahabar kafi wa bana biya zirati li ganami shikenan da niyyar zai je yayi wa dabbobinsa shinge falamma in tafata babu kafi yana rusa kofar wannan kogo fa ba sallahu hawala fiti sai Allah ya farkar da wannan yara suka tashi ya gama rusawa Allah ya tahe su kun san karamar da take ciki nan su ba ka ji karama daidai lokacin da suka kwanta barci ai ba to ya kofar ba to lokacin da Allah zai tahe su ma sai da kofar ta bude yadda suka kofa a bude kuma aka suka tashi a bude ba san ma me aka yi ba yawa ai kofar a bude suka bari lokacin da daga yanusa zai zo ya rufe ai barci ya dauke su to yanzu kuma da aka zo aka ruya aka ɗauke duwar watsan aka je aka yi shingen dabobi ba lokacin suka farka ba to da suka farka ma kofan abudan suka gani ban san ma me aka yi ba fajalasu shikenan wayannan samarin suka farka suka zauna farihina suna murna musbiratu wujuwa fuskar su yana haske sai bata nuhusa wadansu yana cikin daɗi wa kada hafizallahu alaihim abdanum a wannan shekara ɗari uku da tara da Allah ya kiyaye musu jikinsu wa jimaluhum da kensu wa hayatum da kamaninsu yadda yau suka kwanta haka suka tashi ba maganan sun tsuba ko farin gayi ya fito suna samari suka kwanta kuma a samarin suka tashi kamar dai yau da safe suka kwanta kamar da magarba suka kwanta da safe suka tashi su kuma nan shekara ɗari uku ne da ɗoriya falam ya tagayar minashi a jikinsu ba ko alaman gajiya babu fakana hayatu kamannin wakatu an irse ka zo a lokacin da suka farka ka hayatihin wakatu an rakadu daidai yake da lokacin da suka kwanta su ma arsalu tamlika suka ce tamlika ka je birnin nan ilal madina ce ka je wannan birnin le ya jari lahum damun ka je ka siya mana abinci sun dauka je da magarba suka kwanta yau da safe suka tashi ai abin ya fice nan shekara ɗari ku ne da ɗoriya fasahaba tamlika yana zuwa fara al madina kadda ga yara halwa da yazo garin sai ya kasa gane garin gayi ya tsammanin sa jiya ma ya je garin ya dawo yau ya je ya ga garin ma ya kasa gane ba jiya ne zuwa yau ba shekaru ɗarurruka akai wala mutanen garin ma ya gansu kurin wasu mutane kanana kanana ba irin garji garjin nan da ya bari bane wa mulkwa masarautar ma da ya bi ta masarautar ya canza ba irin yadda ya sani bane waƙad a kaza wa ahalar madina yana zuwa garin kudin mutanen birnin suka ce ba mu yadda da wannan mutumin ba suka kama shi suka kama yana zuwa garin aka kama yau sufansa ya sha bamban shekara ko yanzu ne shekara ɗari baya ko ɗari biyu baya da mutanen garin nan da suka rayu na yau ƙanana suke ganin mahalittar ai ya canza suka ga wani bakon mutum ya yi go musu gari gayi saurayi ne ba amma mutanen garin suka kama shi wa zahabu bihi ila zalika al-malikul mu'min da kama ya kai gurin wannan sarki bai darus sai kai gurin sarki mu'mini fa akbara hu tamlika sai sarkin yace bawan Allah daga ina kake mutane na sun kama ka ya bai labari bi kisatu wa kisatu asabi yace ai mu gashi gashi gayi abin da ya fito da mu ga abokai na ma can suna can shine nazo zan saya mana abinci mutanen ka suka kama ni fa qala ba'da naharilina sai shayin wanda suke zaune da wannan sarki bai ɗarus suka ce ya ƙomi ya ku mutane la Allah hali ayati min ayati la in ba sa ba wannan mutumin da yau muka kama aya da muke nema Allah ya bayyana mana tayin kiyama da yadda Allah zai tayi mutane in ba sa ba wannan shine ayar da muke nema eh la Allah hadhihi ayatan min ayatin lahi in ba sa ba wannan wani aya ne Allah ya nuna mana daga cikin ayoyinsa ja'ala Allahu lakum wanda Allah ya sanya muku ala yadda ya hadal fata a hannun wannan saurayi fanda lagubina ku zo mu tafi da ni hata yurina sabo yanzu abin da za mu yi mu je mu bi ya nuna mana sauran abokan nasa fanda lagu sai suka tafi aryus da kuma aryus min azmail mumlikadi manya manyan fadawan sarkin na bai ɗaro suka raga ɗaya sunansa Arius ɗaya kuma Astayus su ne manya-manyan fadawan wa ma'ahuma tare da su jami'a ahlal madina bayan wannan manyan fadawan sarki guda biyu can mutanen birnin ma suka bi su aka raka tamlika zuwa kogon don ajiya ga sauran abokansa na birnin gaba ɗaya kabirin wasa girin yara da ƙanana da labari ya gama gari kowa suka bi tamlika aka je zuwa gurin kogo nawa ashabul kafi suka nufi bangaren ma'abuta ashabul kafi liyan zaru ilayhim domin su gansu fa awwal man dakala alai farkon wanda ya yiga a gare su hazanil azimanil kabirani manya manyan fada wannan guda biyu fa waje da bi asarul bina'i a daidai gurbin wannan ginin sai aka tadda tabutan a daka min hazin na tagulla fa fatahu sai aka bude fa wajadu fi a cikin wannan adaka sai aka samu lawahaini allana guda biyu min rusasin na tagulla makatubin biyu ma abin da aka rubuta kissatu labarinsu falan ma ƙara uwa yayin da suka karanta ta ajabu suka yi mamaki wa hamadallah suka yi wa Allah godiya allazi arahum al-ayat wanda ya nuna musu aya ta dulluhum alal basi wanda wannan alama ce ta lalle Allah zai tada wanda ya mutu summa arsalu sannan suka aika qafidan ila malikihim suke nufin izuwa ga wannan sarki nasu salihu bai ɗarus an ajjala bil hururi ilaina suka ce maza maza sarki ya zo gurin la'allaka ba da banza ba tara hadhihi al-ayatul ajib yau ka ga aya abin mamaki maza sarkin ya zo fa inal bitiyat wayannan samari ba aka huma Allah Allah ya taye su wa ayahu Allah ya raya su wa kana qad tawfahu Allah ya zare nan su salasin ne ta sanatu har ya kara ɗari kuwa aksara ko fiye da haka falama ja wani kamar yayin da labari ya kai wa sarki zahaba hamuhu duk wani bakin cikin sarki na kokotun da ake akan tayin kiyama Allah ya tafiyar masa wa qala sai sarkin ya ce ahmadu ka rabbis samawati wal ardi ina ma godiya ubangijin samai da kasai tafarralta alayya Allah kai ne ka fifita mu warhamtani Allah ka ji kanmu ولم يدما نور baka bushe wannan haske ba allazi ja'alatahu li aba'i wanda ka sanya wa iyayena faraka ba sarkin nan sai ya hau wata waje na wal kabi yana bangaren wannan kogo fada kala alaihim yayi ga gurin su faraha bihim suka yi murna wa ta naqahum da ashabul kabi da sarkin duk suka dinga hada wuyaye wa qawa bayna aidin ya tsaya gaban su wa hum julusun alal ardi gahinan wa'annan mutane suna zaune a ƙasa yusabbihuna Allah suna tasbihi ga sarki Allah wa yahmidunahu suna gode masa fa qalu lahu suka ce da shi nausa da aka Allah mu dai muna ma muna baka ajiyar Allah ka kiyayi amanar Allah wa salamu alayka wa rahmatullahi kuma sannan amincin Allah da rahmar Allah ya tabbata a gare ka habizaka Allah Allah ya kiyaye ka sarki wa habizaka muluka kuma Allah ya kiyaye ma mulkin ka wani izuka muna nema ma tsari billahi da sarki Allah min sharil insi Allah ya kiyaye ka sharrin mutane wal jinni da sharrin aljanu fa baina ma maliku qayiman ana ji haka sarkin yana tsaye id raja'u ila marja'un daga nan wayannan ashabul kafi suka koma suka kwanta a gaban sarkin fanamu sai barci ya dauke su wata wallahi an guzuma Allah ya sake zare rayukansu fa qama maliku ilayhim sarkin yana tsaye waje ala siyabahum alai ya sanya musu tubabansu wa amara sarkin sai ya umarni an yaji ana kullu rajul min yanzu abin da za a yace kowane mutum ɗaya mu girmama su a sa su bi tabuti min zabin kowane mutum ɗaya a sa su a dakan zinari falan mamasha yayin da sarkin ya tafi wa nama barci ya ɗauki sarkin a ta ubi manami sai a samu da kamun suka zakke wa sarkin a barci faƙaru da wasu ga ce ya zargi kayi niyya za ka sa kowane ɗaya ma'adaka na zinari inna lam nukula min zabin in ka kula ai ba da zinari Allah ya halicce mu ba wala gilatin ko ba da azurfa Allah ya yi mu ba walakin na ba da banza ba kulikana min turabin ai daga ƙasa Allah ya halicce mu wa ila turabin nasiru izuwa ga ƙasa za mu juya faturukuna kama kunna bil kabi ala turabi ba ma bukata kyale mu yanda ka gan mu a kogon nan akan ƙasa to kyale mu a ƙasan hata ya ba'athana Allah minhu har Allah ya tahe mu a ƙasan fa amara al-maliku sarkin yayi umarni inda zalika a wannan yayi bi tabutin min sajin sai nemi adaka na katako fajaru fi aka sanya su wa amara an yubni ala babal kabi masjidan fi yace a wannan kobar kogon masallacin a kobar kogon sarkin yace a gina masallaci wai sai bi babal gari a toye musu kobar kogon fala ya rahu ahadan kar wani ɗaya ya gansu waje ala lahum idan aziman wannan rana ya zama musu ranar idi babba duk shekara sai an yi maukibi an zo gurin wa amara an yi ta kullum sanatin kowane shekara sai an zo an girmama to kaga in da sabu da kafi kowane shekara za a yi idi a zo a girmama su to ya kamata mu kuma kowane shekara mu girmama wannan annabi namu mu girmama haihuwar wannan annabi namu ba wanda zai hana mu to ga zabar kame ma duk shekara maulidi ake musu duk shekara ana murnan in shekara ya je an girmama su to kaga mu ko da Allah ya bayyana mana annabi abin mamaki in an ce zuwa abin mamaki ne to mu namu mamaki ya ninka nasu sau dubu tunda Allah ya bayyana mana annabi to kowane shekara wajibi ne mu nuna murnan haihuwan wannan annabi namu gaba ɗaya wannan labari an cire yi ne a littafin kazin to mu je gaba kaɗan.
إذا والفتية إذا الكافي فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Ila wal fitiyatu yayin da wayannan samari suka taro ila alkafi zuwa ga wannan kogo faƙalu gaba ɗaya suka ba- kada baki suka ce rabbana ya mahalicin mu atina Allah muna so ka bamu min ladunka a nan gare ka min kibalika a ɓangaren ka rahamatan Allah ka bamu rahama wahayi Allah aslah ka inganta mana lana gare min amrina daga lamarin mu rashadan shari'a Allah muna so ka inganta mana shari'a hidayatan Allah ka bamu shari'a a gare ka fa rabbana فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا rabana Allah ya ce sai muka sanya muka ɗora za ka ce ala azanim a kunnuwansu ai asmanu majiyansu fil kafi a kogon sinina adadan shekara shekaru suna ta barci madudatin wanda zai iya kirgagu ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن لما لبثوا أمدا summa da dadewa duk lokacin da aka yi summa da dadewa ba su nawa Allah ya ce ai kazna wa muka tahe su lina alama ilmu shahada da dan mu sanar ilimi ne na ganin ido ayyul hizbai ne wanda ɗayan jama'u ne guda biyu alfariƙai ni jama'u guda biyu almukutalifina wanda suka nuna saɓani fi muddati labazim a muddar zaman su a hasa ay afa'ala ne bi ma'ana arbadu limala bi suwaye suka fi kiyayewa limala bi su ga zaman da suka aili ba asin ai mutalaqan ne bi ma ba'adahu amadan wajen gaya ai gayatin matuƙa suwaye ne suka fi kiyayewa ga zaman da suka yi adadin zaman da suka yi نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى Allah ya ce na na mu ne na kuzu na ƙarau alaika a gare ka ya rasulullahi wannan labari da muka ji na sahabar kafi alfarman annabi ne Allah ya ce mu ne muka yi niyya za mu baka labarin nan na sahabar kafi na ba hum labarin bilaki akan gaskiya bi sirri da gaskiya Allah ya ce mu ne muka labar dama dan zuwa aka yi aka yi tambaya aka ce innahum kun ga wayannan fiye ce samari ne amanu bi rabbihim wanda sun yi imani ga Ubangijinsu, wazidnahum huda, Allah ya ce mu kuma muka ƙara musu shiriya. To dama an tambaya annabi, bayan annabi kuma ya koma ga Allah ba su haƙura ba. Yahudawa sai da suka zo suka tambaye sai da na Umaru, shi ma zamaninsa sun zo sun tambaye shi. Eh, annabi da aka tambaye yi, Allah ya bada wahayi ga yadda aka yi, ga yadda aka yi, ga yadda aka yi. To kuma zamanin sai da na Umaru, Yahudawan suka sake taruwa suka zo. suka tambaye su aka ce lama wuliya amirul mu'minina umar muna hada yayin da amirul mu'minina umar dan hada bu yayin da ya zama shine halifa radiyallahu anhu alkilaba Allah ya baya halifanci a taba kaumun wasu mutane suka zai ke masa min ahbarul yahudu daga manyan malaman yahudawa faqalu suka ce ya umar anta waliyul amri ba da muhammadin sallallahu sai da na umar yanzu yau kai ne halifa bayan abubakar ya koma ga annabi ya koma ga Allah abubakar ya gaje abubakar ya koma ga Allah yanzu yau kai ne wali al'amri kai ke jibintan wannan lamari wa sahiba wa inna nuri yahuda suka zo suka ce to muna nufi an nas'aluka za mu tambaye ka an kisalin ga wasu ɗabi'u in aka bar ta nabiya wala idan dai ka ba mu labarin wannan alimna amin san annal islamu haƙun musulunci gaskiya ne wa anna muhammadan shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam kana nabiyan suka ce sun yarda annabi annabi ne wa in lam tukbirna idan baka labarta mana ba alimna suka ce mun san annal islamu kaza wa kaza wa annan muhammadin suka ce kaza wa kaza mu ba za mu faɗa ba ka san yi yahudu ba ruwan fa kana umar sai da na umar yana zaune ga sahaban annabi sun kewaye shi in ka zo zamanin ka gani ka ce annabi ne da jama'a ta sa sai na umar ya ce sallu amma badala ku duk abin da kuke nufi ku tambaya kalu suka ce akabarna ba mu labari ana kafalin samawa ce ma iya ba mu labarin mu kullun sama da me Allah yake kulle sama menene kwaɗan sama wa mafatil samawati mai ba mu labarin kwaɗan da ake kulle sama ko ba mu labarin dan kullun da ake bude sama wa kabar na ba mu labari an kabar sara bi sahibi ma huwa kabarin da yana tafiya da mutumin cikin sa baya zama guri daya wa kabar na ba mu labari amman an zara kaumu waye ne wanda yake wa mutanensa gargadi wannan wanda yake wa mutanensa gargadi la huwa min aljinni shi ba aljani bane wala huwa min alinsi kuma yi ba mutum bane amma dai yana mutanensa gargadi ba aljani bane ba mutum bane wa akbar na ba mu labari am kamsata ahiya ga abubuwa guda biyar mashau ala wajhil ardi wanda suna tafiya a bayan kasa walam yakhluqu fi ba daga mahaifa ka haife su ba abu biyar suna tafiya a ƙasa amma su ba haife su a mahaifa ba wa kamar na ba mu labari ma ya kulu darraj ka gaya mana abin da tsuntsuwan nan bena take faɗa fi siyayi a cikin kukansa wa ma ya kulu ji ku gaya mana me zakara yake faɗa fi suraki a cikin ceransa wa ma ya kulu alfar gaya mana abin da doki yake faɗa fi sahilihi a cikin haniniya tasa wa ma ya gula rifadiyo ka gaya mana abin da kwaɗi suke faɗa fi na ƙiƙi idan suna wannan kuka wa ma ya gula himar gaya mana abin da jake yake faɗa fi na yi idan jake na kuka me yake faɗa wa ma ya kula kambar gaya mana abin da kambar yake faɗa fi sabiri idan wannan tsuntsuwa tana fito wannan tambayoyi suka jerawa sai da na umaru ƙala fana ƙasa umar ra'asu sai na umar ya sun da kansa ƙasa fil arabi ya shiru ya rasa abin da zai na umar zai ce sun makala ya ce la aiba li umar ya ce to ai babu aibu ga sai da na umaru idza su ila amma la ya alam in an masa tambaya ga abin da bai sani ba an ya kulu la alamu ya ce bai sani ba ai ba laifi ya ce babu laifi wa an ya sala amma la ya alamu in dai an tambaya abin da bai sani ba fa wasabat al yahudi yahudan suka zabura suka tashi wa ƙala suka ce na shahadu anna muhammadan kaza wa kaza yahudan suka tayi suka ce su ba za su imani da annabi ba ba su yi kuma imani da musulunci ba ba su yarda ba don magana yahudu mu ba ma iya faɗa suka tayi suka daga tambaya sun yi ba ba su amsa ba kowace ba salman al-faris salman al-faris ya zabi da hima ya tashi wa qala lil yahud ya ga yahuda yace kuhu qalila yace da Allah ku tsaya karku ta yace dan me yasa ba za mu ta yace ku dan tsaya dai ثم توجهناه علي بن ابي طالب سلمان سلمان الفارسي ya nufi gidan sayyidina ali dan abi talib karama Allah wajahu hata da kala ali har ya ga gurin sayyidina ali wa kala yace ya abul hasan ya baban hasan a gitin islam yau musulunci ya nemi a cece shi ka zo ka ceci musulunci ya nemi a cece shi fa kala sayyidina ali yace wa ma zaka me ba fagabara hu labaru sai ya ba wa sai da na Ali labari fagabara sai da na Ali ya juyo yalbar filburi yana jan wannan bargon nan nasa burdatu rasulullahi wannan bargon nan wanda annabi ya bai dama yana lullube da bargon annabi ya ja wannan bargon ya dawo falama nazaru ilai umaru yayin da sayyidina umar ya ga sayyidina ali wa sabaka ban sai da sayyidina umar ya ta ya zabi da ya miƙe fata na gawo sayyidina umar ya rungumi uyan sayyidina ali wa gane yace ya bal has ya baban hasan anta li kulli mu'lilatin duk lokacin da abu mai tsanani ya zo wai dadin da tsanani to da kai ake nema fada'a ali karamallahu wajahu sayyidina ali ya kira al yahudi yahudawan ya koma aka bai kujera ya zauna sai ya kira yahudawan ya ce ku zo sai da na Ali ya ce da su bayan Yahudawan sun zo faƙala ya ce sallu amma ba da lagun duk abin da kuke nufi ku tambaya in ji sai da na Ali fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam sai da na Ali ya ce kun ga annabi allamani alhum babu min ilimi annabi ya sanar da ni babi na ilimi dubu shi yasa annabi ya ce ana madinatul ilimi wa aliyun sai da na Ali ne birnin ilimin Allah shi yasa ake gaya masa haka yace babi dubu annabi ya sanar da ni na ilimi fata sha'aba limin kulli babin alhun babin a kowane babi dubun nan da annabi ya sanar da ni babi ɗaya ma a cikinsa da babi dubu annabi ya sanar da ni babi na ilimi dubu babi guda ɗaya a cikinsa akwai babi dubu kaga babi miliyan fa babi miliyan ɗin nan ba faɗi kuma abin da yake cikinsu ba fasalu ana yace ku tambaye shi fa qala ali karamallahu wajahu sayyidina ali ya gaya musu yace inna li alaykum sharidatu ni fa ina da sharadi idza akbartakum idan na baku labari amma tawarratukum da kaltum fi dinina abin da ya kuya muku din in na baku labari za ku yi ga addinin mu wa amantum ku yi imani fa qalu suka ce na'am fa qala yace sallu to ku tambaye ni kasilatan kasilatan ɗaya bayan ɗaya ɗaya ɗaya za ku yi tambaya ƙano suka ce aka bar na an aka ba samawa mahiya ba mu labarin menene kwaɗan sama ne ƙala ya ce aka ba samawa kwaɗan da ake kulle sama ya ce shirku billahi tara Allah da wani ne duk wanda ya tara Allah da wani li'an abdu domin shi bawa wal ammati da baiwa idza kana mushrikina duk lokacin da suka zama mushrikai lemiyar da fa lahuma amalan aikin su ba za a harawar da su zuwa sama ba an kulle musu sai da na ali ba su amsa kalu suka ce to akbarna an mafati samawati mahiya ba mu labarin makullin da ake bude sama da ita wacce ce قال يجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يجي شهادة يجي أيضا مكلن ده يكي بودة سما كشهدة Allah ila babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illa Allah sai dai Allah ka shaida wa anna Muhammadin cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne qala sai fajala barum yanzu ila barum sai yahudawan suka dinga haka wannan yana kallon wannan sun ga an ba su amsa waya kulun da suka ce sadaqal fata kaga wannan saurayin fa yayi gaskiya qalu suka ce akbarna an kabarin sara bisa to ba mu labarin kabarin da yana tafiya da na cikinsa kala fa kala sai da nali yace zalika hutu ai wannan ba wani abu ne wannan kifin ne allazi ilta kama yunusa wanda ya haɗe annabi yunusa bin mata fasara bihi yake yawo da yi bil bihari a kogi saba da guda bakwai yana yawo da annabi yunusa a kogi bakwai fa gani suka ce to akbar na ba mu labari amman anzara qaumu waye ne yake mutanansa gargadi la huwa min al-jinni shi mai gargadin nan baya daga cikin mutane wala min al-insi ko baya baya daga cikin aljan wala min al-insi baya daga cikin mutane qala sai sai dana ali yace hiya namlatu sulaimana wani an tururuwa ce ta annabi sulaimanu bin dauda qala lokacin da tace ya yi wannan namlu qalat namlatu ya ayyuha namlu kulu masakinakum la yadimanakum sulaimanu wa junudu wa hum la yashurun sai da ali ya ja musu wannan aya kalu daga nan suka ce to akbar na ba mu labari azzatan mashau kama na arabi wayannan mutane guda biyar da muka faɗa suna tafiya a bayan ƙasa walam yakulu fir arhami ba halice su a mahaifa ba kala yace wayannan mutane guda biyar zalikum adam shi annabi adam ba uwa ba uba wa hawawun da matarsa hawawun ita ma ba daga mahaifa aka haife ta ba wa na gadu salu taguwan annabi salihu ba daga mahaifa aka haife ba dutse ne yayi naƙuda ya haife dutse ko ba mutum bane wa kabashi ibrahim ne ragon annabi ibrahim daga gidan aljanna aka ɗauko ya dama ba uwa ba uba ya ce wa asa musa da sandan annabi musa shi ma wannan sandan da yake juyewa mai rai ya zama maciji to shi ma sandan ba daga wannan aka halice ba shi ma sandan ba daga menene ba ba daga mahaifa ba to kuma a cikin sandan ma Allah cikin ikonsa akwai wani gayau na ai akan sandan shi na annabi Musa eh da aka abubuwan da yi sandan yake yi ba mu sani ba ko anan mun sa to ba mu sa ba ba nan gurin bane shi wannan sanda na ne Musa daban-daban ana yin wai ba abu ɗaya ne ko biyu da ka sani ba akalla sandan annabi Musa yana yin abu ya kai ahirin da shi bari mu duba muku ukura wata fa'ida ce daban alayki matufi istiba bi hadil anzat na riko sanda da yawa ake yi zuwa ga halifofi haƙiƙa annahu sallallahu alaihi wasallam kana ƙarya ji ilal arar sulba fa ya habiru biya in annabi yana tafiya da sanda to in ya zo gu mai dan tauri haka sai annabi shi in kaga ka rike kwakiri fa daga sannan annabi Musa muka yi ga kwakiri duk wanda ya rike kwakiri ba wai dan alfahari bane in ka tada gu mai fako shi yanda annabi yake in ya dan zungura ya zungura saboda bawali wayalinu kuma sai mutum ya bawalin sa ya tashi ayyalinu turaha liyabula bi mawri lenin kaila ya si buhuru sha kar ta tsarin ya taba shi duk lokacin da zaka rike kwakiri to ka rike kwakiri akan annabi ya rike wa inna ma kana ta'milu ma'ahu fi safar in zaka yi balaguro zaka dauki wani kaya ba sai a ba sai a jiki ba sai ka sa wannan wannan wannan kunnan kwakirin wa gairi liyalla Allah ya si lilai mil kar wani abu ya zama ya shafe ka wai da iya kuma wannan sanda mutum ya rike kwakiri kafirin ya gani gaban sa yana faɗawa wal yahudu da yahudu fa innahum kanu yuriduna qataluhum zau da yawa yahudun kana tafiya in ya ganka so yake ma kisan gilla to kar musulmi ya zama ba wani makami a hannunsa ibn rajab ya ba mu labari ya ce hadil anzat kana ta'amilu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil asfari wa bi yawmil abdullahi dan abbas yi ma ya ga yaman yusalla ilaiha in annabi zai sallama yakan ajiye sandansa a gaban sa to wannan shine dalilin da yake sanda kuma ya zo a cikin buhari da muslim ana yi mana umar kana kana rasulullahi sallallahu idza karaja yawm al-idi in dai annabi ya fito ranar idi amma da bil harbati sai ya ce aka masa wani abun dan kayan yaki ko kuri da baka ko na takobi fa da bayna dai sai ya ja gaban sa fa salla ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu zalika bis safari wa kana yahmilu hadi wa yamshi biya amamahu abdullah ibn abbas ne gaya mana haka abdullah ibn mas'ud kana ibn rajab ibn rajab yace kana abda abdullah ibn mas'ud yalbisu e yalbisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alai yana yana sa wa annabi takalmi summa yamshi bil asa ya tafi da sanda a gaban sa hatta idza ata majalisu in yazo majalisin sa kuma sai ya zare takalmin annabi ya karbi sandan ya rike masa hatta ya dakulu hijrata qabla rasulullahi sallallahu alaihi wa min ajli zalika ittakala al umara dalilin wannan yasa sarakuna suke rike sanda man yamshi amaman qala ibnu malkini ibnu malkini ne ya gaya mana وذكر بعض العلماء للعذاب فوائد كثيرة malamai dai da yawa sun ce mana sanda fa'idodin sanda ba ba kaɗan ba ne fa'idan da yasa ake rike sanda yana da yawa kafin fa mu zo na kan annabi Musa kenan wannan fa'idodi ne na malamai to za mu tsallake bayanin sandan yana da yawa za mu zo kan na annabi Musa dan mu yi bayani gaba ɗaya wannan babi ne aka yi akan maganar sanda tun daga safe sai a wuri to amma a taƙaice to ga maganar sandan annabi Musa da Qur'ani yake cewa wa ma tilka bi yaminika na'am wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya saya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra to gaji da aga ce fa'ida ta ukra fi bayani asa Musa wa ma biya min al ma'arib da aga cewa wa li fiha ma'arib ukran za a fassara wa ma ittafaqa lahu fiha min almujizati dan a sandan an ga mujiza kala kala wal ajaibu da bin mamaki qala al ulama wa min al mufassir malaman tafsiri sun fada wa gairi lamma tazawwaja Musa bi ibnati Shu'aib yayin da annabi Musa ya aure yar annabi Shu'aibu wa zara yar'alahu ya tafi yana masa kiwo al'agna mu na tamakai amara Shu'aibu sai annabi Shu'aibu ya umarci ibnatu yarsa an tuda Musa asan ta ba annabi Musa sanda yarbo biyar ci ba wanda zai dinga kore zakuna an gane ni gabarin tumakai wa kana asal anbiya sandunan annaba inda yana nan ga annabi Shu'aibu to gafi ya diya asa adam sai sandan annabi adamu ya fada hannun wato annabi musa fa amara hayo marce biradi ya ce a amir ba wannan sandan zan baka ba amir wa kaza gairuwa wannan sa ake so fa fa ala zalika saba in an kai ma an dauki wannan an dawo na dan ne wa ma ya qaw fi yadiya illa hadi ba za a dau wani sandan ba sai dai na annabi adamu fa alima sai annabi shu'aibu ya gane ana laha sha'anan aziman wannan sanda a nai Musa sha'anansa mai girma ne, wa kana mila jannati, dama sandan tana aljanna, ala ƙawar aksarar ulama yi ga mafi yawan magana malama. Wa kana duluhu tsawon sandan annabi Musa ayar zirayin zirayi goma ne, ala dulu Musa sandan yana daidai da tsawon annabi Musa, yi ma annabi Musa zirayi goma ne. Yawwa, kaga mu mutum ne yanzu zirayi nawa ne ba hudu ba ne? To, an da zirayi nan namu ne za ku da annabi Musa zirayi goma ne. hamalaha adam ma'ahu annabi adam ne ya dauki wannan sandan min asal jannati daga itacen gidan aljanna ilal arab fatawara sagiran an kabiran wannan ya gada wannan yaro ya gada abun babba wannan ya gada ila an wasala ila shu'aib har sandan ya je kai ga zamanin annabi shu'aib fada ha musa annabi shu'aib ya ba annabi musa waqta labal ulama fi simiya malamai dai suna sabana sunan sandan dan ba kowa ne ya san sunansa dan ba wakila wani kaunin an ce sunansa masa wakila wasu malaman suka ce a sunan sandan naf'a wakila wasu suka ce a sunan sandan giyas wakila wasu malaman suka ce sunan wannan sanda alik wannan sunaye guda hudu ne da sandan amma zubar sandan fakila kanin la shubatanin sandan yana da baki biyu majanin biya zubali sha'abai ne a ƙasan akwai wani abu kamar keriya haka wasin na da hadidi kuma yana da haƙora na ƙarfe shi a zuwa ya ƙasan sandan wa amma amman qur'ani da yake cewa ma'aribu allati kana fiha faqad zakara al ulama wa tafsiri malaman tafsiri sun ambaci wannan ma'aribu din sun ambata mana shi malaman tafsiri wa gairihim da wannan anna musa sallallahu alaihi wa salamuhu alaihi kaga ne musa tsira da amincin Allah kana iza da kalal magara da in dai ya ga kogo lailan da dare wa ma'ahul aza tare da yi akwai wannan sandan walam yakun kamaran in ba wata yariu shabatuwa bakin sandan nan bakin da nan kurin sai ya zama kaman kendir yana haske e in ya ga kogo mai duhu in dai a gurin babu farin wata to daga yajiye sandan bakin sandan da nan sandan kurin sai su dau haske eh kun ji yadda ake ka shula ta ne kaman kendir minna da tari ani lahu mudul bazar iya ganin ka kilomita guda sandan yake haskawa firasiya akan wa kana idza awaza hulma yayin da ane Musa ya je zai ya ruwa rijiya dalla bilbir in ya zira sandan a rijiya fatamtad hata kadar biru in rijiyan ya kai tsawo ɗari in ya miƙa kurin sandan zai dinga tsawo zai dinga tsawo zai dinga tsawo sai ya sai da rijiyar ai da baka ji wannan ba ko waya ziri zira ya shubbatun kan sandan ya je kuma sai ya kumbura in ya tayi jawo sandan kan karkayin sandan sai ya zama guga kurin sai ya dauko ruwa ya wutar masa duk tsawon rijiya sandan in ma gaba dubu ne ya rage wa rijiyar sandan dai sai ya tarar kuma in ya tarar bakin kan wannan mai dan kere keren sai ya bude ya kumbura ya zama guga a ne Musa sai ya ja haka yake fa ya kala hakurin sai ya sha ruwa ba sai ya nemi guga ba shi ai shi ne fassarar waliya biya ma'ariba ukura ai sirri ne wa kana idza ihtaja ila da'ami idan annabi Musa yana jin yunwa raraba al-arab biha sai daga sandan ya maka ta a gar fata karjo ma ya kula yau hukunin sai ya fitar masa da abincin wuni zai ga abinci ya fita a ƙasa sai ya ci kayansa in dai yana neman ya ci tuwo annabi Isa daga ya daga sandan ya maka sai ya ga tuwo ya fita a ƙar sai ya ci kayansa wa kana idza ija faki hatin min alfawaki duk lokacin da alai Musa yake marmaran kayan marmari garraza hakurin sai ya dau sandan ka san nan ƙasa ne to sai ya daga sandan ya dan murmura yi a ƙasa haka in ya dasa yi kudin sai ya bar shi daga ya dasa sandan ya bari fatagurji a gasanan yanzu nan za ga sandan ya fara rehe sal sal sal eh tilga shajarat allati ida kuma idacen da yake so in yana so ta zama dibinuwa sandan daga ya dasa ta za ga ya fara zarba in zai zama mangoro zai rehe mangoro in zai zama kwakwa ya zama icen kwakwa in zai zama goba ya zama icen goba itacen da yayi niyya sandan tsiran wani itacen zai yi fakiyatun a take za a gani sandan yayi rehe wa agmarar lahu min sajiya a lokacin za ga ya dau ƴaƴa yana na in ya fada sai ya dauka ya dinga ci wannan yana daga cikin ma'aribu ukura wa kana idza qatala al'adu yayin da anai Musa zai yaki makiya ya zara ala shubatuwa taninun azimatani idan yayi niyya zai yaki maci zai yaki makiya a bakin wannan bakin macijin hakan sai ga mesa guda biyu sun fita mesa na maciji guda biyu sai su fita su je su dinga yakin makiyan a bakin hancin macijin sai mesa biyu su fita su je su kai masa makiya kuma mesan su dawo su ga hancin ya rige kuma ya zama sandansa kun ji yadda yake wa kana yararu biha alal jabal wa ar yayin da are Musa ya ga dutse mai wahalan hawa in yadda ka almurtaqi alal hamri wa alal hajar in yadda ki dutsen kurin dutsen sai ya zama lebar kurin sai ya hau kai ya fice wa'alal hajar idan ya tadda marmara wanda ya santsi yana ɗaukar mutum annabi Musa yadda kisan dan sai marmaran ya tsaya hiru santsi ba zai ɗauke shi ba wa shauku idan ya ga itace mai kaya fa ya farji lahu idan annabi Musa ya ɗau sandan yadda ki itacen sai kayan ya zube ya kwafsa ya zube ba kaya kurin sai ya hau kayan sa yana so ita mai kaya daga an daki sandan iya kayan zai zube itacen ya zama ba kaya kuna ji ko wa kana idza arada uburu naharin min al-anhar idan anai Musa yazo zai tsallaka korama bila zabinan ba tare da jirgin ruwa ba rarraba alai biya sai bugi sandan da wannan kogin fanfalaka sai kogin ya dare wa zara lahu dariqun yamiru za ga ga hanya sai ya biya fice in ya fice daga baya kuma kogin sai ya hade wa kana ya kasance ya hirwa a hayanan min iri da shuba ta hasalin dama yana da baki dai ɗaya bakin a nan muzan ya ɗauka ya kafa bakinsa haka sai ya dinga shan zuma in ya ya zuma ya zuma ya koyi sai ya juye wancan bakin ƙarshen shi kuma ya sa a bakinsa a nan musa alayhi salatu wassalam labanin sai ya sha nono haka yake rike da sandan in ya juya nan sai ya zuma in ya juya can kuma sai ya nono a nan musa haka yake da wannan sandan wa kana idza ta'iba bi dariqihi in yana tafiya yana tafiya a nan musa ya gaji yarkabuwa sai ya sa sandan ya hau fata amilu ila mauri sha min gaira rakazin kurin sai sandan ya dauke su yana tafiya yana tafiya yana tafiya wala ta hariku rajulun ba tare da motsa kafa ba daga ya sa sandan a tsakanin ya rike haka kurin sai ya dinga tafiya su da hinya gaje sai kafan ya bari ya dinga tafiya kan sandan kaga ya zama jirgin sama haka annabi Musa yake dai in ba ga ya muku akai ba ba za ku ji ba wa kana tadullu ala tariqi za ka da dari idan annabi Musa ya rasa hanya sai sandan ya ce Musa ga hanya shi sandan ne zai nusa da anai Musa hanya wata katala adahu ano idan ya tada makiya hanyar sandan sai ya tsaya sai sandan ya masa yaki wa kana idza itaja Musa ila tibi idan anai Musa yana bukatan turare yahu min hadi sai sandan jikinsa ya dinga naso ya dinga naso hata ya tadayyabu wa ya diba saubahu shikenan sai sai ya dinga shafa yana shafa rigansa in ya shafa sai ya shafa rigansa sai turaren yayi yayi sai ya daina nasan daga yayi niyan zai sa turare kenan wa kana idza masha fi dariqi fihi lususu idan yana tafiya hanyar da akwai yan fashi ya kawo nasu minu mutane suna je tsoro kallamtu wa sa sai sandan ya gaya masa ya ce masa wa ta kulu lawa ya ce idza fi dariqi kaza ale Musa sai sandan ya ce bar wannan hanyar akwai yan fashi ka bi wancan hanyar eh sandan ne yake gaya anai Musa haka wala za fi dariqi kaza karka ta ba hanya kaza ka ba hanya kaza sandan ne yake anai Musa magana wa kana yahushu biya ala gananihi idan ya je ta da yayan magarya sai ya daga ya dinga karkada ƴaƴan magarya ga tamakansa ya kazu ya warqul shajar ko kuma ganyen itace ya dinga faduwa ala ganani ga tamakansa fa takulu su dinga ce wa kana yadabu bi hasibaw in yaga zakuna sai ya kore da sandunan wala hayata da macizai wala hajarata da kwararraka wa kana idza zafara wala ala adigi yayin da anai Musa zai yi tafiya sai ya dora sandan a wuyansa wa laq alaihi jazu dan kayansa na jaka kuma sai ya sa a sandan sai ya rike haka wa matahu da kayayyakinsa wa gulatuhu da kayansa wa gulatuhu da kayayyakinsa wa kasahu da bargonsa wa da'amuhu da abincinsa wa sharabu duk sai rataya ya rike warwaya an rawaito anna shu'aiban to wayannan dai su ne abin da ake yi da sandan na ne Musa duk malamin da ya ce waliya biya ma'aribu ukura to ma'aribu ukuran aka fasara da wannan to yi ne sai bai labari yake ce masa to yaya wannan yake ce ai wannan na biyar daga cikin su ai sandan annabi Musa ne sandan nan ne na annabi Musa wanda yake kadowa dabbobinsa ƴaƴan magariya ina fata kun fahimta yace yake kadowa dabbobinsa ƴaƴan magariya sai Yahudawan ya gaya musu mutane guda biyar da ake magana a kansu to gaba ɗaya babu an faɗe su duk sun ƙare bayan nan sai suka sake tambayan annabi sayyidina Ali ibn Abi Talib suka ce masa sayyidina Ali ibn Abi Talib suka ce to ga ya mana eh bari mu je gaba kaɗan mu gani saboda ɗan tsayawan da muka yi mun bari shi ne Naulatu Suleiman sai kuma tururu akbar na amma shau shine mutanen nan akbar na ma ya kulo da ra'ayin nan mutanen guda biyar su ne ai Adam wa Hawwa wa naqatu Salihu wa kabashi Ibrahim wa asa Musa qalu sai mutanen da Yahuda suka ce da sayyidina Ali fa kabarna ma ya kulu da raji fi siyaki ka gaya mana wannan tsuntsu bena ne take faɗa a kukanta kala sai da nali yace ya kulu ga abin da yake faɗa arrahmanu alal arhi sawa kalu sai wannan yahuda suka ce akbarna ma ya kulu diku to ba mu labari mana me zakara yake faɗa fi siraki a cerensa kala sai sai da nali yace uzkurullaha ya gafilun wannan shine kukan zakara kalu suka ce akbarna ma ya kunul far to ga ya mana mana me doki yake faɗa fi sahili ya hamimiyansa kala yace ya kuli yana cewa idza mashal mu'minuna ila al kafiri duk lokacin da mu'mini zai je ga kafiri ga yaki lil jihadi zaka je ce Allahumma ansur ibadakal mu'minina alal kafirin wannan hili haniniyan doki in dai mu'mini ya hau doki zai je gun kafiri yaki to doki addu'a yake Allahumma ansur ibadakal mu'minina alal kafirina qalu suka ce na ba mu labari ma ya kuli ne ma rufina me jaki yake faɗa ne a kukansa qala yace ya kuli yana cewa la'ana Allahu al-ashir Allah ya la'anci dangi wa yana haqu bi ayuni shayadi kuma yana kuka ne sai ya ga shaydanu qalu suka ce to akbarna ba mu labari ma ya kuli menene kwadi suke faɗa fi naqiqi a kukansu kala sai da na ali yace ya kulu gaban da kwaɗi suke faɗa subhana rabbiyal ma'bud al musabbihu fil lujaj bahari wannan su kwaɗi suke faɗa qalu ga ci akbar na ma ya kulu qambar ba mu labarin me qambar yake faɗa fi safiri ya fitansa kala yace ya kulu yana ce allahumma al'an mugbiru ali muhammadin wa ali muhammadin allah ka la'anci mai bihi da alolin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kana yahudu salasa nafara Yahuda na masu tambayar nan su uku ne, ƙala islami minun sai aka ji Yahudu guda biyu na shada suka ce na shada mun shaida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. To Yahudawa ukun biyu suka musulunta, da aka zo kan wannan gaba Yahudawa biyun babu sun musulunta saura ɗaya, sai da na Ali ya cinye su, biyu sun musulunta, o sabal habar babban cikin nasa ransa sai ya ɓaci ya zabura. a salisu na uku bakala ya ce ya aliyu laƙar wa ƙafi ƙulubi a sahabi yanzu ali lalle ka jefa a zuciyan abokanmu ma wa ƙamin imani na ga imani ya faɗa zuciyansu wata sadiki da gaskatawa wa ƙada baƙiya kullatin wahidatin amma akwai ɗabi'a guda ɗaya asalaka alhani fa sai na tambaye ka yi zan yi imani faƙala ya ce salama badalaka tambaye abin da kake so faƙala ya ce akbar ni ba ni labari an ƙaunin ga mutanen da aka yi su fi awwal zamani a farkon zamani matu sun mutu salasa miyata wa tis'a sinina shekaru ɗari uku da tara suma ya huma Allah Allah ya raya su fa ma kana qissatu me labarin su qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali ya gaya wannan yahudu yace ya yahudu haula ashabul kafi wa ai ba mutane ne boyayyu ba ai ashabul kafi ne wa qad anzala Allah ala nabiyina qur'anan haƙiƙa Allah ya sauke alƙur'ani ga annabinmu fi kizzatu ma cikin ƙur'anin mun samu labarin wa in shi ta in kana so karatu alayka kizzatu zan karanta ma labarin su ma a ƙur'ani fa qala yace ma aksara ma qad samina qiratun ai ba sau ɗaya ba na dade na ji karatun a gunku in kunta aliman in dai kai malami ne fa ka bar ni bi asma'in to sai ka ban labarin sunansu wa sama'i aba'ihim da sunan iyayensu wa sama'i madinatun ba ni labarin sunan birninsu wa ismi malikim ka bani labarin sarkinsu wa ismi kalbum da sunan karansu wa ismi jabalum da sunan dutsen da suke ciki wa ismi kabim da sunan kogonsu wa qissatun ba ni labarin su min awwaliya daga farko ila akiriya zuwa ga ƙarshe fa ta ba aliyu karam sai dina ali yace a kamun bargon annabi sai dina ali ya dau bargon nan na annabi ya rufe kansa ya lulluba da bargon ya dade ya dade bi burdati rasulillahi da wannan bargo na wannan annabi namu sun makala sai dina ali yace ya akul arabi ya ku yan uwana na larabawa haddasani habibi muhammadun sai dina ali yace masoyina manzon Allah ya zantar da ni sallallahu alaihi wasallam annahu kana bi aran rum a can ƙasar rumawa madinatin akwai birni yuqalu laha ana kiran birnin sunansa afsus wa yuqalu hiya a yau ana kiransa da dardus wa kana ismuha sunanta fil jahiliya zamanin jahiliya ansus sai da ya kawo birnin suna uku falama ja islam yayin da musulunci ya zo sammuwa aka ambaci wannan birni da dardus kala yace wa kana lahum malikum a birnin akwai wani sarki salihu mutumin kirki famata malikum sarkin su ya mutu wanda ya amurhum lamarin su ya daidaita fa sama bihim malikun sai wani sarki ya ji labari min malukil faris daga sarkin faris yuqala lahu tun fa kafin daga yanus sai dina ne yake bada labari yuqala lahu sarkin sunansa daga yanus wa kana jabbar mai tsaurin kai ne kafirun kafiri ne fa gaba da yi ne ya gabato fi a takiri cikin sojojinsa hata da kala absus ya ga birnin absus fata kaza ya riki wannan birni darin mulki shine gidan sadautansa wa bana fiya kasaran ya gina fada fa wasabal yahudu sai ba yahudan nan ya zabura ya tayi fa wa kale yace in kunta aliman in dai kai malami ne eh fasibli zalikal kasar wannan fadan da aka gina ka sufata min kaga ya sako wata tambaya cikin wata tambaya ya je siffata min fada wa majalisihi da inda sarkin yake zama faƙala sai sai dina ali yace ya akul yahudu ya kai dan uwa yahudu ibta na fi ya kasar an gina wannan fadan ne min ruqam daga kwaskon karau duluhu tsawonsa farsakun mil hudu ne farsaki guda ne fi arari fadinsa kuma farsakun farsaki guda ne wacce kaza fi arba'ata alafin a birnin an riƙe dubu hudu ɗawanatan an riƙe ginshiki dubu hudu min zinarin birnin yana da ginshiki dubu hudu na zinari wa alwin kindilin birnin yana da fitila dubu min zahaban na zinari laha kowace fitila salasilin tana da sasari min lajini na lajin wanda yake narkeken azurfa tasirajo ana kurna wannan fitilar fi kullu lailatin kowane dare biya da halin da mai ɗaya batin kyakkyawa wata kaza lisharafa da majalisi a can saman benin an riƙi mita wasu mani na kuwatan akwai wundo ɗari da tamanin wani gari biyu a yammacin sama kazalika wundo ɗari da tamanin ne wa kanata shamsu ita rana min hina ta dalo tun lokacin da ta leƙo ila hina ta gibo har lokacin da za ta faɗi ta duru tana kewayawa ne fil majalisi a wannan majalisi kai ba ma dara duk inda ta juya sai ta juya ta wannan majalisi wata kada fihi saririn sarkin ya riƙi gado min zahabin na zinari ɗuluhu tsawonsa samaniya ta zira'an zira'i tamanin fi arzihi faɗinsa kuwa arba'ina zira'an zira'i arba'in marsiyan an fante wannan gado bil jawari da jawari wannan saba kuma an kafa ala yamini sariri a daman gadon samani na kursiyan kujera tamanin min zahabin na zinari fajilasa alaiha bi ɗariƙatuhu manyan fadawansa suna zama a kai wata kaza airan kuma ya riƙi samani na kursiyan kujera tamanin min zahaban na zinari an ya sari ya hagun ɗinsa fajilasa alaihi hiraƙalatuhu manya-manyan mutanensa suna zama sun majalasa ala sariri sannan sarkin yana kan gadon zinari wawara attaji ya ɗaura kambi a rara arziki a kansa a kan haka yake ga fadar ga yadda yake zaune fa wasabal yahudu wannan yahudu ya zabura wa qala ya ali in kunta aliman in dai kai malami ne fa akbarni ba ni labarin ne ma kana taji wannan kambin na kan wannan sarki da me aka yi hulan fa qala ya aka da yahudu ya dan uwa yahudu kana taji wannan kambin da yake kan sarki min zahabin na zinari ne a sadiki wanda aka kera lahu tis'at arkanin yana da rukuni tara ala rukunin rukunin a daga wannan rukunin zuwa wannan rukunin lulu'utun tarihu lulu'u ne yake haske kama yari'ul misbahu kama yadda fitila yake haske fi lailatul muslimati a dare mai duhu wata kaza kamsi na gulam sarkin ya riƙi yara hamsin min abana la mudara ta daga yaran manya manyan fadawansa faman dikahum damaran da yake jikin su bel din su ma bi man dikin damara ne min dibajal ahmar na dibajo ta wa sarawilhum wandan su kuma bi sarawilil kazzi wandan su na kazzi ne al akarar kore shar wata wajahum suna kallon sarkin wadda maljuhum nan kuma munduwansu wa kalqawum da kuma kalkanin su hima mun duwan kafa da na hannu wa dahum sarkin ya ba su a madar zahabi kowanne ya rike guduma na zinari wa kama hum ala ra'asi sun tsaya kan sarkin wa tsanasi tata gilmatan yara guda hida suna aiki min auladil ulama yara hida ƴaƴan malamai ne wa ja'alahum sarkin ya sanya su wazirawun wazirai fama ya kadau amran baya yanke wani lamari dunahu in ba da shawaransu ba wa kama minhu salasata yara guda uku sun tsaya an yamini a damansa wa salasatin guda uku kuwa an ya sare yi a hagun ɗinsa fa wasabal yahudu sai ba yahuda nan ya zabi da ya miƙe wa kana yace ya ali ya sayyidina ali in kunta sadiqan in dai kai mai gaskiya ne fa ka bar ni ma kanan asma'u sittata ba ni labarin yaran nan guda hida da suke tsaye a kansa fa qala ali karamallahu wajahu sai da na Ali ya ce haddasa ni ya habibi Muhammadin ya ce masoyina annabi Muhammadu ya ce ai ya zantar da ni annan lazi kanu ala yaminihi wanda suke daman nasa asma'uhum sunansu akwai tamlika akwai maksulimina akwai musulmina wa man ladina kanu ala yasarihi amma wanda suke hagun dinsa famar famar ɗalyusu akwai marɗalyusu akwai kashɗusu akwai saɗayunusu wa kana ya sahiruhum yana shawartansa fi jami umurihi daga likanin al'amuransa wa kana iza jalasa yayin da ya zauna kulli yawmin kowane wuni fi sani dariya ƙwaryan gidansa wai ta ma'an nasu indahu mutane suna taruwa a nan gare shi da kalamin babi dari suna yaga ta ƙofar gidansa salasa gilmatin yaran nan guda uku fiye da ahadim a hannun ɗayansu jammin akwai turo tire min zahabin na zinari wannan tire na zinari ko kuma daro na zinari mamlun an cika daran ne min almiski da almiski wa bi yadda sani a hannun yaro na biyu jammin akwai daro min filatin na azurfa mamlun an cika yi min ma'il wardi da ruwan wardi wa la yadda salis a hannun na uku kuma ɗa'irin tsuntsu ne, fa ya sihu bihi, tsuntsun in yayi kuka, fa ya ɗiri ɗa'iru sai tsuntsun ya tayi, hatta ya ga bi jammal wardi sai tsuntsun ya zo cilif ya faɗa daren nan na wardi, fa ya tamarragu ya mulmule jikinsa, fa ya shihu ma bihi, birihi wa jana'ihi, in ya ɗan shiga jikin abin nan gayinsa da rerensa, sun ma ya sihu, bihi sani, sai tsuntsu na biyu ya yi kururuwa, fa ya iru ya tayi sama, fa ya ƙabi jammal mulki shi kuma sai ya zo ya tsinduma a wannan daren na almuski fa ya tamarragu bi ya damalmale jikinsa fa ya shi ma bi idan ya ebi abin da ya iba a gayinsa da buga bikinsa sun ma yasiu bihi salisun sai tsuntsu na uku yayi cera fa ya diru hima ya tayi fa ya qa ala tajil maliki sai ya zo ya tsaya ya sauka akan kambin sarkin fa ya buru sai ya haka da buga bikin ana masa ruwan turare waje na yi buga bikin a lara'asul maliki akan kan sarkin su mafi min almiski wannan tsuntsun mai almiski ya zo ya karkada a sarkin wa ma'ul wardi wannan tsuntsun mai ruwan ma'ul wardi ya zo ya sarkin ruwan ruwan ma'ul wardi fa makasar maliku wannan sarkin ya zauna fi mulki a mulkin sa salasina sinatan shekara talatin yayi min gairi an yusibahu sida'an a shekara talatin dinnan ba tare da yayi jiri ba